ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين نعم الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نعم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بأمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين باك أن أوا مسلمين ما حضرتا wannan waje mai tarin albarka mai dimbin tarihi iyayenmu da malamanmu da abokanenmu almajirai da 'yan agaji baki ɗaya da dukkanin wanda wannan wato speakers ke kai masu ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ‘yan uwa musulmi a gulguje wato malin masu riga sun gabatar da darussa Allah ya saka masu da alkhairu a malami na karshe da natar da yana karatu ya ɗauko wani ɓaɓɓakeken karatu wanda ba ya ƙaruwa a cikin ‘yan awowi balle ‘yan mintuttuka domin karatu ne akan manya ko na goye ya san kura ko bai san jiki ba ya san suna umar ibn al-khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi idan aka ɗauko zance akan umar ibn al-khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi mi za a faɗi mi za a bari don haka nan wato malam ya ɗauko wani darasi babba wanda sai dai wasu lokuta insha Allah ta'ala mun tambayo malam bashin wannan darasi ni kuma karatun da zan yi a takaice a gulguje takaitaccen karatu ne bisa kan wato wannan lokaci da kuma wannan yanayi da muke ciki mahaukaci ya kunna wuta a lokacin zahi ya ce lokacin abu a yi shi saboda haka tunda muna cikin waɗansu kwanakai ne masu albarka muna cikin wani lokaci mai albarka wasu kwanakai masu albarka daga cikin kwanakan da babu irinsu a musulunci wajen daraja da albarka domin saboda kwanakai ne wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya yi shaida ya yabi wa'annan kwanakan ya ambata cewa afdalu ayyamid duniya ayyamul ashir mahihitan kwanakai na duniya ga baki ɗaya kaf annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗannan kwanakan guda goma hadisin bazar imamul albani ya sahaha shi sannan marawaici ya ce yana nihin kwanakai goma na watan zulhijja ga mutsudin cikinsu yau kusan kwana na bakwai ne ko muke a cikinsu saboda haka nake ganin zan tattauna takaitaccen zance akan waɗannan kwanakan daga nan kuma sai mu tafi zuwa ga wato babbar rana a cikin ranakun wannan kwanakan guda goma ita ce rana ta goma wato ranar sallallai yake nan Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin darasinmu abu na farko da ya kamata mu sani ya mu yan uwa musulmi shine cewa zaɓi da hihita abu wannan ba aikin kowa ba ne duk duniya babu wanda yake da wannan sai Allah Allah shi kaɗai yake da ikon ya zaɓi abu ya hihita shi in ka ji wani ya yi zaɓe ya hihita a cikin musulunci to wannan kankan ba ne da katsalandan da karambani idan Allah ta'ala ya zaɓi abu shi yake faɗin cewa wannan zaɓaɓɓen abu ne hiyayye ne وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يخلق ما يشاء ويختار نعم ما كان لهم الخيرة نعم سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah ta'ala ya ce wa rabbuka ya khluqu ma ya sha'u wa yakhtar ubangijinka shine wanda yake halitta abin da ya ga dama kuma yayi zaɓe Allah ta'ala shi yake halitta abin da ya ga dama a cikin ababen da ya halitta kuma sai ya zaɓi ababen da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama a bisa kowane irin yanayi ya ga dama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka ya girmama ya fi ƙarfin ya fi gaban a haɗa shi da duk abin da ake haɗa shi da shi saboda haka zaɓe na Allah ne shi yasa da Allah ya zaɓi wasu daga cikin annabawa sai ya faɗi ya ce tilkar rusulu تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض na'am منهم من كلم الله na'am ورفع بعضهم درجات Allah ta'ala ya ce tilkar rusul wa'ancan da kake gani bisa matsayi mai nisa manzannin Allah ne baki ɗaya annabawan Allah ne faddalla ba'dhum ala ba'd min hihi ta shashan su akan shashi haka Allah ya ce ya hihi ta shashan annabawa akan shashi kenan wasu annabawa sun fi wasu daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya faɗi ya ce minhum daga cikin annabawan nan man kallama Allah akwai wanda Allah ta'ala yi magana da shi kaga wannan yana nuna hihi ko kenan ko yasa Allah ta'ala ya faɗi cikin Araf yace wato akwai cikin annabawa wanda Allah ya magana da shi shine annabi Musa sai yace ya ya Musa inni safaituka ala nas موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي mm.
برسالاتي وبكلامي نعم.
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين wannan ya nuna maganar da Allah ya yi da annabi Musa zaɓi ne hihitawa ne Allah ya hihita annabi Musa akan annabawa da dama kai akwai wasu annabawa da ake ce masu ulul azmi minar rusul suna cikin zababbu hiyayyu a cikin annabawan Allah sannan gaba ɗaya kwatakes idan ka haɗa annabawan kaf faɗi gaba giɗi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shakundum shine jagora shine mafifici shine zaɓaɓɓe shine kan gaba a cikin annabawa baki ɗaya shine jagoransu shine imamu nasu baki ɗaya don haka Allah ta'ala yana zaben abin da ya ga dama ya fifita kamar yadda a cikin kwanakan sati ya zaɓi juma'a ya ce ran nan ne ranar da za a yi mai wata gagarumar sallah wadda ake ce masalatul juma'a kamar yadda Allah ta'ala a cikin watanni baki ɗaya ya zaɓi wani wata ya ce wannan watan shine ramadan watan da ya sauke alkur'ani kuma yake son a yi mashi wata ibada ta musamman a ciki kamar yadda cikin nasara baki daya Allah ya zaɓi Salman al-Farisi ya zama shine mahihicin duk wani ba nasare da ke lomashi a bisa doron duniya kamar yadda cikin Yahudawa Allah ta'ala ya zaɓi Abdullahi ibn Salam kamar yadda cikin duwatsu gaba ɗaya Allah ya zaɓi dukin Turi Saina kamar yadda wato a cikin al'ummomi baki daya Allah ya zaɓi al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya tankaɗe da rairaya a cikin littattafan da ya sabukar da su bisa doron duniya kaf Hassan al-Basri Allah yi mai rahama yace Allah ya sabukar da littafi 104 a duniya kaf cikin littattafan kuma sai Allah ya hihita guda hudu a Taura Injila Zabura Al-Qur'ani a cikin wayannan guda hudun kaf Allah sai ya sa Al-Qur'ani shine shakundum shine mafifitan su kaf Allah ta'ala yana zaben abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya fifita shi akan ababen da ya ga dama saboda ka wayannan kwanakan guda goma na farkon watan zulhijja suna cikin kwanakai wayanda Allah ya zaba tare da shaidar dan aiken Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zabe su kuma ya fifita su akan sauran kwanakai na duniya don haka ma duk wanda yake da wata ibada da yake son ya gudanar da ita kai yayi sake wayannan kwanakan su wuce duk wanda yake da kulli ko buhuhuwa na ibada na neman kusanci ga Allah duk wanda yake da shiri da azama na neman kusanci ga Allah na neman lada to kar yayi sake wa'annan kwanakan su wuce domin babu wa'ansu kwanakai wa'anda ayyuka na alkhairi Allah ta'ala yahi kaunar su yahi so kamar wa'annan kwanakan Allah ta'ala yana son aikin alkhairi cikin kowanne kwanakai amma cikin wayannan kwanakan guda goma na watan zulhijja na farkon zulhijja wato babu kamar su shi yasa wani cikin magabata yake cewa salafus salih sun kasance suna hihita wayansu gomomi guda uku magabata na kwarai tun daga sahabbai har zuwa almajiransu tabi'ai da manyan malamai na musulmai da suka wuce suna girmama wayansu gomomi guda uku goma na ƙarshen watan Ramadan, da goma na farkon watan Zulhijja, da goma na farkon watan Almuharram. Wa'annan gomomin guda uku suna da girma a cikin zukatan musulmi na farko, saboda haka ya kamata mu ma mu ji girmansu a cikin zukatanmu. Ya kamata kowane musulmi ya tashi tsaye ya gami ya aiwatar da shi na alkhairi a cikin wa'annan kwanakan domin saboda wato fursa ce, dama ce wadda in ta kuce babu tabbashin cewa ta ƙara maimaituwa kana da rai ire-iren waɗannan garaɓa soshin ire-iren waɗannan bonus-bonus ɗin da Allah yake saki a cikin kwanakan shekara sai ga an ware wasu kwanakai an ce suna da alkhairi an ware wani ne an ce yana da alkhairi bai kamata ba musulmi ya gyangyaɗa bai kamata ba musulmi ya yi sake bai kamata ba musulmi ya yi rauni amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'atuhu uyunu qulubihim kahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa ahwalun 'idhamu li yawmil hashr qad 'amilat rijalun fasallu min makhafatihi wa samu wa nahnu idha umirna aw nuhina ka ahli al-kahfi ayqazun niyamu wani bawan Allah yake cewa tabbas ya ce wallahi tallahi inda a ce mutane sun san me yasa aka halicce su lama haja'u wa namu da ba su samu wuri ba suka samu shin wada lariya suka ta kwana da mishari hakika Allah ya halicci mutane saboda wani lamari mai girma wanda ya kamata kowa ya fadaka ya ga ya iban makan shi guziri gwargwadon iyawar shi kamin ranar rayuwar shi ta karkata yamma wallahi tallahi faduwa za ta yi ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya gane ko bai gane ba ko ya yarda ko ka Allah sa ya yarda can ta mace mashi idan ranar rayuwar shi ta karkata yamma wallahi tallahi faduwa za ta yi Allah za ka tarda kuma tambaya Allah ta'ala zai yi saboda haka waɗannan kwanakan saboda girman su a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala sai da yi rantsuwa da su a farkon suratul fajr mi Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim na'am la
suratul fajr wal fajr na'am wa layalin 'ashr Allah ta'ala ya ce walfajir na rantse da alfijir wannan alfijirin da Allah ta'ala ya rantsuwa da shi wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce shi ne alfijir mai ketawa a ranar sallah haka shi ma rantsuwa ne da ɗaya daga cikin kwanakan kenan a haka ko shi ne alfijir wanda yake ketawa a rana ta sallar layya walfajir Allah ta'ala ya ce walayalin ashir ina rantsuwa da darare guda goma layalin ashir mafi yawan malaman tafsiri sun fassara cewa waɗannan dararen guda goma da Allah yake rantsuwa da su su ne dararen farkon watan zulhajj wannan watan da muke ciki yau ga shi har kwana bakwai ya shuɗe wani bai ɓartaka komai ba ga shi har kwana bakwai ya shuɗe cikin waɗannan kwanakan masu alkhairi Allah ta'ala ya gafarta mu zunubanmu aljanna jama'a aljanna ana neman ta ne da ayyuka na alkhairi ana neman aljannar Allah ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi janna tulidu jannati adnin wa hiya ma khuliqat illa liman yaj'alu ad-dunya laha samana fa kayfa tatlubu min rawdatiha nuzulan wa kayfa tatlubu min na'ma'iha sakana ya man tuqassiru fi khairin umilta bihi wa sharra ta'malu minhu sirra wal alana wa laysa lil mar'i illa ma yaji'u bihi min alqaba'ih illa salih alhasana kana son aljanna sai dai kai kwanta da an ce Allah kai mu aljanna ka ce amin لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون alaramma ya jawo wata aya wadda take faɗin wani babbakeken aiki daga cikin ayyukan da ke kaiwa aljanna shine aikin ciyarwa ka lalaba aljihu ka bada kai wahala ga wannan yasa Allah ce lan tanazul birra hatta tunfiqu kuma sannan ba wai ciyarwa ba kadai sai Allah ya ce cikin abin da kuka hiso yake so ku bada me ka hiso dauka ba da shi sadaka irin wannan sadakar Allah ta'ala yake so hatta tunfiqu mimma tuhibbun saboda haka ya mu bayan Allah mu dubi yanda Allah ta'ala yayi rantsuwa da dararen da ke cikin wayannan kwanakan yace walayalin ashir wato anan Allah kamar yana sanarwa ne ya sanar da mutane girman dararen da ke cikin wayannan kwanakan to in dararen suna da girma to su kuma yunonin wa to su kuma yunonin sai ya bar dan gatan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ma mutane bayanin girman yunonin shi Allah dai ya lamunce yin rantsuwa da dararen yace wa layalin ashir shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda hadisi yazo cikin sahihul bukhari daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace babu waɗansu kwanakai ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ashr min dhil hijja babu waɗansu kwanakai waɗanda aiki na alkhairi yafi soyuwa ga Allah kamar waɗannan kwanakan yana nihin kwana goma na watan zulhijja kaga Allah ya faɗi matsayin darare annabin shi ya faɗi matsayin yini saboda haka wa'annan kwanakan kwanakai ne masu albarka kwanakai ne wa'anda Allah ta'ala yake kaunar ibadoji yana son dagewa da nacewa da neman kusanci a gare shi ina wanda yake neman alkhairi ina wanda yake neman kusanci wajen ubangiji shi ina wanda yake neman aljanna ina wanda yake son ranar alkiyama ya tashi kalkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina wanda yake son a mashi lese fasi ranar alkiyama ba bincike to ka tashi tsaye tsayin daka ba don ka yi daka ba a domin saboda ka yi kusanci ga ubangijinka ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanakan waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hi ƙaunar ayyuka na alkhairi a ciki sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wai hatta jihadi har jihadi dan daga kalmar Allah manzo Allah sallallahu alaihi yace har jihadi sai mutumin da ya fita wajen jihadi da dukiyar shi da ran shi bai dawo da ko daya ba shi kadai ne wato wanda aikin shi zai fi wanda ya dage ya aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanakan ya mu bayan Allah wannan gara basai mu muka fi cancanta mu tashi mu mu tashi mu yi himma mu yi azama wajen kwasarta amma yaya aka yi magabata suka hima cin moriyar ire-iren waɗannan gara basai alhali cewa mu mun hisu mugunta mun hisu sabon Allah mun hisu lalaci mun hisu kasala mun hisu tsiwya mun hisu sifantuwa da sami'ina wa asaina amma kuma su suka yi mu dagewa da nacewa da sanin girman waɗannan kwanakan da yin ayyukan alkhairi a cikinsu don haka waɗannan kwanakai ne masu albarka ya mu bayan Allah ana son musulmi ya yawaita kabbarori a cikinsu ka yawaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a yawaita kabbarori haka hadisi ya zo riwayar Ahmad wato Ibn Hanbal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih ku yawaita hailala a cikin su la ilaha illa Allah ku yawaita tasbihi a cikin su subhanallah ku yawaita tahmidi a cikin su alhamdulillah ku yawaita hasbala hasbiyallahu wa ni'mal wakil ku yawaita haukala la haula wala quwwata illa billah Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi da Abdullahi dan Umar idan wayannan kwanakan suka shigo kasuwannan suke shiga suna daga sautin su suna kabbarori domin su fadakar da wanda ya manci cewa lokuta ne na kabbarori lokuta ne na girmama Allah Allah ta'ala yana son ya ɗora jin sautin kabbarori yana tashi a cikin waɗannan kwanakan. Domin kwanakai ne na ashirin zulhijja. Kwanakai ne na ashirin zulhijja duk wani aikin alkhairi baki ɗai ba tare da keɓancewa ba Allah ta'ala yana ƙaunar shi a cikin waɗannan kwanakan. Shi yasa wato malamai suka mustahabbantar da azumtar kwanakan nan. Cewa duk musulmin da ya samu dama yana iya azumtar wa'annan kwanakan guda tara domin cikon na goma sallah ne ba a azumira ba azumira ne azumira sa kaga mutum na azumira sallah to dan bid'a ne ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulmin kirki mai biyayya ga annabi Muhammad wallahi ba ya azumira sallah domin hadisai ne ba hadisi ɗaya ba Bridget suka zo suna tsoratarwa suna hani game da azumtar ranar idi amma haka sai ka samu wani musulmi ya kanne da ƙarshen hali ya ɗauko azumi kuma ya ta idi kashi ana duka da shi wai sallar idi yake tsakanin shi da Allah amma yana da azumi to ba a azumi rassalla ta musulmi amma idan rassallar kafirai ne ka iya yi amma in dai sallar musulmi ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin azumi saboda haka kana iya azumtar wa'annan kwanakan tara gaba ɗaya to wanda kuma suka riga so wuce mai domin yanzu sai muna kirdadan na takwas kenan ka iya fara azumi ana son azumi cikin waɗannan kwanakan idan baka shiga cikin bayan Allah waɗanda suka yi azumi ba to kar ka yi sake kar ka yi sabulbulwa kuma shaidan ya ha'ince ka azumin arafa ka kasa yi shi azumin arafa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mai tambaya akan azumin arafa ya ce yana karkare zunubai na shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo shekarar da ta gabata zunuban da ka aikata Allah ta'ala zai karkare maka su domin saboda dama sifar Allah ce gafara Allah ta'ala ya ce in tajtani buka ba'iral in kaba'ira ma tun hauna anhu na'am نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا kuma yace alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithm الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم na'am إن ربك واسع kuma المغفرة yace hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim yace ghafir dhanb من الله العزيز العليم ghafir dhanb غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي kuma الطول yace nabbi ibadi anni بعبادي أني أنا kuma yace wa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا na'am وعمل صالحا ثم kuma Allah ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر na'am ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق na'am ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى me أثاما aka mai tanadi يضاعف له العذاب يوم القيامة kuma mi ويخلد فيه مهانا wa ya hita إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا na'am فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم.
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا من تاب وعمل صالحا نعم.
فإنه يتوب إلى الله
kuma ma متابا idan Allah ya ce wasariqu wasariqatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما me suka yi جزاء بما كسبا نكالا من الله yaya Allah yake والله عزيز to in حكيم barawo ya tuba wa ومن تاب.
تا- ومن- فمن- فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح نعم.
وأصلح فإن الله to يتوب akwai wasu miyagun yan ta'adda su ma Allah ta'ala ce in sun tuba Allah yana gafarta musu yace innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله na'am ويسعون في الأرض in an فسادا kama su mi za a musu وال- an أن yuqattalu يقتلوا أيديهم أو أو يقتلوا أو يصلبوا نعم أو يقطعوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نعم أو ينفوا من الأرض نعم ذلك لهم خزي في الدنيا نعم.
ولهم في الآخرة عذاب to wanda عظيم wasu ka tuba kamar a kama su إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم na'am فاعلموا أن الله غفور Allah ta'ala ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah الذين أسرفوا على أنفسهم na'am لا تقنطوا من رحمة الله saboda mi إن الله يغفر الذنوب جميعا يا- يا سفر الله تجد.
إنه هو الغفور الرحيم rahim dukkanin wa'annan ayoyin da muka karanto suna tabbatar ma da cewa Allah aikin shi ne gafarta zunubai shi ne ghafir zambi mai gafarta zunubai qabil taubi mai karban tuba Allah ta'ala ya ce wa inni laghafarun lalle ni tabbas wallahi mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba abinda kawai ake so gare ka ka tuba ka ce Allah na tuba sai Allah ta'ala ya yahe maka kenan ayoyi da yawa sun yi nuni akan cewa shi Allah aikin shi ne gafarta zunubai wani bawan Allah ya ce ana mujrimun ana muzinibun ana asi huwa ghafirun huwa rahimun huwa kafi ana mujrimun ana muzinibun ana asi huwa ghafirun huwa rahimun huwa kafi qabaltuhunna thalathatun bi thalathatin wa la taghliban awsafuhu awsafi yace ni mai laifi ne ni mai zunubi ne ni mai wato wato mai sabon Allah ne mai aikata kowane kalan sabon Allah ne shi kuma Allah da na kalli sifofin shi sai naga shi mai gafara ne shi Allah mai rahama ne shi Allah mai isar ma bawan shi ne ya ce kai na yi kwamfare ƙabaltu hunna talatatun bi talatatin na yi kwamfaren sifofi na guda uku na mugunta da sifofin Allah guda uku na cikar gafara da rahama sai na tabbatar da wallahi tallahi sifofin Allah sun ki sifofina sifofin Allah sai sun rinjaye sifofina saboda haka waɗanda suke neman gafarar Allah game da kwamatala da suka aikata game da taɓargaza da suka aikata iri-iri Allah ya ce ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi makawunansu aika-aika suka aikata taɓargaza iri-iri suka yi sake da sakaci a wajen biyayya ga Allah la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani game da rahamar Allah inda kafiri ya san irin girman rahamar da ke da kai wajen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya komin kafircin kafiri sai ya ɗauri tsammani shi dan aljanna ma ne inda sun san girman gafarar da ke wajen Allah da duk shegantaka shege duk iskancin dan iska sai ya ɗaura ganin kan shi shi ya dan sha saboda Allahu gafurur rahim ne shi yasa wani da ya wuce iyaka ya kalli gafara Allah da girmanta sai ya ce fakassir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qadum ila karim wai in dai wanda za a je wajen shi shine mai suna karim yace to eh abin da kaga dama kaga shi ma wannan zancen banza dai amma yana nuna maka cewa Allah ta'ala cikakkiyar siffar shi ce cewa gafarta zunubai ga bayan shi shi yasa ya kira bayan ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun eh ba bayan Allah ba musulmi wanda ya imani yana faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah akwai tauhidi a zuciyan shi akwai ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zuciyan shi kirista ma kirista wanda ke cewa isa Allah ne ko ɗan Allah wallahi tallahi bayan Allah ya ce kahurai ne ya ɗora masa kabala sun sai da ya kira su zuwa ga tuba ya ce afala ya tubu na ilallahi ya tubu na ilallahi wa ya taghfiruna na'am wallahu wal ghafurur rahim Allah ta'ala bayan ya tabbatar da cewa duk inda kirista ya kan kahurin Allah ne laqad kafara allazina bayan ya tabbatar da haka Allah ta'ala sai yace afala yatubuna ila Allah ya kawo hujjoji wanda ya kawo su a cikin littafin shi sannan Allah ya kawo hujjoji na hankali wanda in baka yi imani da Qur'ani ba to ai kana da hankali sai da Allah ya shin wada zance yace wai masu cewa Isa Allah ne ko dan Allah ne أما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة sai ya ce kana ya akula ni ta'am suna fa cin abinci ka taba ganin Allah na cin abinci duk wanda ya ci abinci sai yayi ni kuma wai saboda annabin Allah ne Allah bai faɗi ba karara amma ai sanannen abu ne cewa duk mai ci sai ya hiddo shi tabbas to saboda annabin Allah ne ake zance ana girmama lamarin sai Allah ta'ala kawai ya dan kawo abun yanda duk mai hankali zai gano sai ce wayannan da kuke ce ma Allah da Maryam da ɗanta Isa kana su bi sun kasance ya akula ni fa'am suna cin abinci. Ka kenan Allah ya kawo dalilai na hankali da dalilai waɗanda suka tabbatatu to don haka ƙarshe tun da an tirke duk wani Kirista ya gano in dai ba ta wurin kai ba ko kuma biyar buhun haci da buhun masara ka gano dai Kiristanci ba addinin Allah bane kuma ba addinin ƙwarai bane sai Allah ya ce to afala yatubuna ila Allah shin wai ba su tuba zuwa ga Allah ma'ana har yanzu akwai sauran ƙofar tuba a iya tuba kuma Allah ya iya gafartawa bayan Allah waɗannan kwanakan da muke cikinsu ana son mutane su yawaita ayyukan alkhairi wannan azumin na arafa da yake tun karawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gayi falalan shi cewa yana karkare zunubai na shekarar da ta gabata da wadda za ta zo sannan ya zo a cikin muwatta maliki hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani yini wanda shaydan yahi zama cikin kaskanci da takura wanda shaydan yahi zama kaskantaccen bawa yake cikin zillimi da bakin ciki da takaici kamar ranar araba manzo Allah sallallahu yace ba komai ba yasa haka saboda shaydan yana ganin rahamar Allah tana sauka a cikin wannan rana yana kallo rahamar Allah tana sauka shi kuma nisantacce ne daga rahama ba shi ba ita saboda haka yake cikin takura da kunci da maki da tsanani da bakin ciki da takaici da zulumi maza Allah ya ce shaidan bai taba kasancewa ba cikin takura da bakin ciki kamar ranar arafa sai abin da ya kasance a kan shi kawai ranar yakin badar sahabbai suka ce me ya faru a kan shi ranar yakin badar ya ma'aikin Allah manzan Allah ya ce amma innahu ra'a jibril ya za'ul mala'ika a ranar yakin badar rannan ya ga bakin mugun abu domin da idan shi ya ga mala'ika jibril yana saita mala'iku ya ga mala'ika jibril yana laye mala'iku a sau to wannan bakin cikin da yana ranar badaru shi kaɗai ne ya ɗara bakin cikin da shi ɗan yake du'in ranar arafa ta kewayo haba bayan Allah mu kalli arafa arafa face annabi muhammad ya ce alhajju arafa ya ce hajjin ma gaba ɗaya shi ne arafa saboda wato girman wannan yinin yadda bayan Allah suke zauwa da farfarun kaya da fararen zukata da faran manufa daga sassanin duniya daban-daban su zo su yi tsatsaye ba yaransu ɗaya ba ba fata su iri ɗaya ba amma dai Allahnsu guda littafinsu guda annabinsu guda ibadarsu iri ɗaya guda ba su da wata manufa sai Allah annabinsu guda ɗaya ne dukkaninsu kowa yana nema ne wajen ubangiji shi sa wata rana wani cikin magabata sai ya zo ya tarda ana tsayuwa arafa mutane sun tsaya birjit da fararen kaya gwanin kyau ko da ya zo ya tsaye ya daga ya kalla ya duba kawai sai ya takalo wani mutum da yake kusan shi ya ce ya kai bawan allah tambaya gare ni ya ce yanzu wannan mutanen ka kalli taron nan gaba ɗaya nasu da warwarin kayansu da abin da suke faɗi kowa na zikiri ya ce tsakaninka da Allah inda a ce wani babban mai kuɗi ne suka sabka ƙofa gidan shi cikin masu kuɗin duniya suna neman ya masu wata alfarma ya masu ko ba zai masu ba ko da ya juyo sai ya ce wallahi sai ya masu ko shi ne ɗan bukulu ko shi ne ɗan bukulu bai ya duk mutanen nan gaba ɗaya wallahi sai ya masa wannan alfarma sai ya ce mai to na rantsa da Allah Allah ya yi duk wani mai alfarma alfarma Allah ya fi duk wani mai kyauta kyauta don haka nan wanda fa suke roƙo mai abin ne suke roƙo kana ganin sun wace haka nan Allah bai ba su abin da suke roƙo ba jama in ji bature bai yiwa har abada saboda haka mu ko kuma bayan Allah da ba su samu tsayuwa arafa ba a hilin arafa sai zamanin manzon Allah ya sunanta masu azumi azumin nan babban da alhazai wanda suke can tsayewa arafa ba a tsayewa arafa da azumi lokacin da manzan Allah yake tsaye a filin arafa sabai sun ɗora tattaunawa yana da azumi ko baya da azumi ana cece ku ce a haka sai wata baiwar Allah cikin manya-manya sahabbai sai ta zaburo ta raba gardama ana ce mata ummul fadl mamma abdullahi ibn abbas kenan sai ta ɗauko ƙwaryar nono ta tunkari annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yana tsayewa arafa sai ta miƙa mashi sahabbai kowa yana gani manzan Allah sai ya karba da hannayen shi masu albarka ya sha rikici ya ƙari aka tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya tsaye a arafa baya azumi saboda haka ake son kowane musulmi ya tsayewa a arafa ba azumi amma wanda bai samu shiga cikin alhazzai ba masu aikin hajji to a duk inda yake duniya ana son ya tashi da azumi a wannan yini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace afdalud du'a du'a yawm arafa mahihiciyar addu'a ita ce addu'a ta ranar arafa kar kai sake wajen roƙon Allah ya kai bawon Allah ina wanda talauci ya mai katutu ina wanda yake fama da tsiya da tsiwa da tsanani da zama a tsamma ina wanda ya rasa yadda za ya yi al'amurra sun ɗinke sun rihe sun daɗe sun kulle ya jarraba kasuwanci ya ga abin ba ya yi ya koma sana'ar hannu hayaka yana cewa kamar ya dawa ƙur'ani kasan wayan mutum ya rasa kuɗi sai ce shi kamar ya dawa ƙur'ani mutum ya dawa ƙur'ani wace ya cewa yi ina wanda ya kai yana cewa kamar ya dawa ƙur'ani al'amurra sun ƙiya mai gaba ɗaya ga ranar arafa nan tahe shirya ishiri iguziri na ibada iguziri na kusanci ga Allah domin ka tafi ka faɗa ma Allah shine mai abin walazim babahu qara'an asahu sayaftahu babahu laka in qara'ta wanadi idza sajadta lahu i'tirafan bima nadahu dhunnun ibn matta fala tunkir fa innal amra jiddun wa laysa kama hasibta wala zanamta don haka ka lizabci ƙofar Allah ka yi ta ƙwanƙwasawa ƙofar Allah ita ce ƙofar da duk wanda ya ƙwanƙwasa sai an buɗa mai sai dai in ka gaji ka bari ka iya ƙwanƙwasa ƙofar kowa ka kwashi buhun kumya ka zama ƙasƙantacce amma ƙofar Allah matuƙar ka ci gaba da ƙwanƙwasa ta wallahi tallahi sai an buɗa mai saboda ka kai shiri domin addu'a da fuskantar ubangiji da bukatocinka da neman tuba afdalud du'a du'a yawmi arafa mahihiciyar addu'a ita ce addu'a ta ranar arafa to ko da mutum bai je yi tsayewa arafa ba tare da alhazai a zuciyar shi tana tare da su saboda haka ya mu bayan Allah wannan yinin mai girma mu yi mashi tanadi kuma tanadi mai girma domin babba sai babba sannan akwai yawon hajjin akbar shi kuma ga malam ya zo alamu na cewa lokaci ya kusa karewa to kuma da ya kamata a ce mun dan tattauna akan layya wadda take kusantarwa duk da na san malamai iyayenmu sun yi ta bayanai Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi abinda na faɗi Allah ta'ala ya amfane mu da shi baki daya kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya shahi su daga cikin sakatanmu kuma ya nuna mu su mu gyara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
alhamdulillah
تتبل الله